آله وصحبه kun ga takardun ko ba kafe ba kamar da yadda kuka gani a rubuce shi ne da abin da a kusan faɗa a nan gudun gaba daya adadin mutanen da suka yi jarabawa hamsin da tara haka ne ba na kasa su guda biyu akwai wanda sun sai duka jarabawa guda biyu akwai kuma wanda jarabawa ɗaya ta suka yi wanda suka zo jarabawa guda biyu ba ta kama kansu mutum ta shida sun samu injiyar mun ta ko mun rufe mutum takwas sun samu gani dubban mutum takwas sun samu gani mutum biyar sun samu kabir mutum goma sha biyu su sun faɗi daga nan sai waɗanda suka yi jarabawa a mata ɗaya kaɗai ko ɗaya ilimin ciki kaɗai ko kuma a nawo kaɗai wannan mutum nan da ba'a cikin ne kaɗa su kuma su goma ne dama mutum biyu daga cikin su sun intiya idan mun lura da matar da suka yi ita kadai tana ciki mutum daya ya sami bayyana mutum biyu sun samu kaburi mutum biyar sai kuma sun faɗi wanda su ne wale su a nan gani shakal tafsili da suna yanzu wanda kira da kun gani akwai wanda su faɗi maki ko ɗaya ba su ne mutum uku na abdurrahman sa'id yana nan za ta fahimci na jikin ya abdalla ya kun zakariya ya abdalla ya kun zakariya to daga nan sai dalla yusuf usman ya dalla yusuf usman waɗannan mutane guda uku kuma ke ɗaya su fada daga cikin yin ɗari cikin ɗari a cikin kowace ma daga na hudun da wasu ne shakka sai wanda suka zo a martaba ta biyu wato almuntar sani wanda kowane ɗaya daga cikin su ya faɗi goma da cikin maki ɗari biyu kowace maki biyar ka ya faɗi cikin maki ɗari biyu shi ne mahmud labaran mahmud da kuma tijjani sa'id ahmad tijjani sa'id ahmad akwai kuma na goma su ne daga nan kuma cikin sauran mumtaz akwai gambo idris gumi akwai ta nan talha adam yahya yana nan sulaiman bello ismail muhammad jamil bahir المصطفى جنب جائل مصطفى جنب جائل في أبو بكر محمد سليمان كلانا في عبد الله ابن يعقوب زكريا في نور ثاني عبد الله في مرتضى عمر مكانه في محمد فاتح لون waɗannan mutane su ne waɗanda kowa daga cikinsu ya sami mumtaz yau na cikinsu na karfe shi ne ibrahim hatim yusuf ibrahim hatim yusuf kowane ɗaya daga cikin wannan ya sami mumtaz to da ita ce daraja ta karfe ta sanya daga nan sai masu daraja ta biyu dai da jiddan daga cikinsu akwai abdallah qadr abubakar akwai sa'id ahmad محمد برنومة أكو رابع إبراهيم يحيى أكو منتقى أبو بكر محمد أكو ثالث محمد آدم أكو أبو بكر موسى فجي أكو عيسى آدم حسين أكو بشير أبا موسى waɗannan da suka yi jibin daga nan sai yan zayyid akwai yahya musa akwai salih hafiz salih akwai aminu ahmad ibrahim akwai mahmud sa'id mahmud akwai hakim hussein adam akwai salih samis dan jidda ko muhammad sani ibn umar dan dago akwai nura sani labaran wannan duka din suka samu jirgin kenan daraja ta uku kenan sai daraja ta hudu wadda daga ita sai kuma faduwa kai wanda suka samu kabul kenan akwai yusuf nasir muhammad akwai harun ahmad hayatu akwai muhammad samin isa akwai muhammad abdullah ismail akwai muhammad hamza yalwa waɗanda mutane talatin da bakwai tur su ne waɗanda za mu izina da cewa wani darasin nasu talatin da bakwai din sauran kasan sun yi jaraba amma kuma ba wanda ya sami abin da ya kai rabin maki rabin da ya kamata ka samu ne da kuma kowace jarabawa kamar yadda na rubuta musu cikin aiki daga farko a can wurin kuma ne na rubuta a wato na na yi izina da cewa wato kafin mutum ya zama ɗalibi a cikin wannan jaraba dole sai ya samu ɗaya daga cikin wannan darajojin ko dai daraja ta mumtaz mutum zai same su daga lokacin da ya samu maki 85 zuwa sama ko kuma daraja ta gari jiddan wadda mutum zai same ta tun daga lokacin da ya samu maki saba'in da biyar har zuwa tamanin da hudu ko daraja ta gari mutum zai same ta daga lokacin da ya samu maki sittin har zuwa saba'in da hudu sai daraja ta makabulin ta karshen kasa mutum zai same ta idan ya samu maki hamsin har zuwa hamsin da tara to amma duk abin da yake kasa da maki hamsin to ana kirga shi a matsayin faduwa ke maki arba'in ko da tara ne faduwa ne kawai abin da zai nuka yi shi ne duk wanda na ya sami bisa ga cancanta ta maki ya samu maki arba'in da tara mukan suka miki ɗaya ya samu hamsin sarata na yawa waɗansu haka don da su samu sahi amma duk wanda kawai arba'in ya samu ko talatin da wani abu kaga wata zuwa kai masa su wato kenan sai wannan ya nuna babban abin da ake bukata tun da mata biyu ce wannan maki dari wannan maki dari ala kalli idan an hada dukan matar biyu ka samu maki dari to ka aiki dari zuwa abin da ya dora kan dari wannan shine babban abin da ake bukata idan ko mutum idan an hada dukan mata biyu din abin da ya samu bai kai dari ba to kaga ana kirga ta matsayin kenan wato bai samu nasarar haihuwa a jarba ba to wannan shine babban abin da zai zama mizani tsakani da Allah ne da za ka gane wai ke fahimtar karatun waye ba ya fahimta saboda haka ban sani da ko gobe ko kuma daga sati mai zuwa lallaba ko wani ɗaya daga cikin kutan mai ciki masu wannan sunayen cike sunan su da unguwarsa da inda yake zaune da aikin su zai da tambayoyi a cikin kansu wanda zai cike to shine sai mu ci gaba da su na riga na san waɗannan su muke karatu da su sannan kuma sai mu ga yadda zamu yi da sauran mu kore su mu ba su hakuri cike musu je su samu wani darasin kuma su kuma daban wanda bai kai wannan mutum da wannan ya taɓa su kan da Allah za su tsada lokaci ne su a karan kansu ko ko sai mu kyale mu da mun san ga wanda suke so ne yan makaranta a rasmiyan waɗannan suna da makaranta a cikin da sauran kuma yancin arziki ne ba yan makaranta wani ba to wannan kuma shawar da kowa ya kamata mu yi da su amma a hakikalin gaskiya idan ka ga takardun jarabawan duk wanda ya faɗi din to za ka babu yadda zai dama baya fahimtar komai daga cikin abubuwan da aka yi ko baya nan aka yi ko kuma yana nan amma abin ya fi ƙarfin gwalwar sai da zai fahimta sosai da sosai duk wanda daga ya faɗi to a haka wannan shi ne wasu ya ce na ɗan sun ɗaga mu mutum ta yawwa wanda suka yi mata ɗaya wanda suka yi mata ɗaya na rufe da wani da su da ka da kuma su duka mata biyu inda su goma ne kadai kuma a cikin su goma sun nan da suka yi mata ɗaya dai mutum biyar ne suka cancanta a ce sun ci wannan mata ɗaya mutum biyar kuma da sun faɗi kaga su wannan mutum da su suka ba da dama ai ba magana su ko ba haka ba su kwata kwata babu magana su yanzu ana magana a wannan guda biyar ɗin waɗanda madda ɗaya suka yi amma kuma sun ci to ya zamu da su su waɗannan mutum wanda suka yi madda ɗaya ɗaya ga su kamar haka na farko habibu zangina ko zangina tiso wannan mata ɗaya ita ce mahawu kuma ya samu mumtaz inda ya samu maki ta inda jara daga nan sai ali ahmad ali wanda shi wannan mata ɗaya ita ce mahawu kuma ya samu maki 85 shine mumtaz daga nan sai yunus ibn idris ibn abdullah mata ɗaya ita ce mahawu kuma a ciki ya samu maki 70 daidai kaga ya samu jirgi daga nan sai ali abubakar abdallah wanda shi ma na hau kawai yayi a ciki ya sami ya sami maki daya a maki hamsin da biyar ka gama kabul ke daga nan sai idris harun nuh wanda shi ma madda ɗaya kawai yayi ita ce na hau kuma ya sami maki hamsin ba rigi ba kari ka gama kabul ke waɗannan su ne wanda suka ci amma sauran waɗanda ba su ba su kuma daga cikin su akwai mu'az salih abubakar wanda ya nahau kadai ya samu maki 45 sai muhammad sani abdul gani awwal wanda ya nahau shi ma samu maki 35 sai muhammad mai tama ibrahim wanda ya usulun fiqh kadai ya samu maki 20 sai yahya ali umar yahya ali abubakar wanda ya usulun fiqh kadai bai nahau ba ya samu maki 10 sai sani salih wanda kuma sun fi kisa dai kuma ya samu maki biyar a cikin dari kun ga nan gurin su waɗannan suke biyar na kasa da al'ada mu da matsala su sun kawai ba sai waɗannan guda biyar ɗin waɗanda sun sun ci duk da mata ɗaya suka yi amma kuma sun ci su ne rasa yadda zai yi da su in kada ya kamata mutum zai bar su guda biyu ya kamata ya zo ɗaya kaɗai kamar yadda sauran waɗannan dan Allah hakika wanda suke zuwa tarafin nan guda biyu su ne ɗaliban sauran kuma za mu kirga a matsayin yan rakiya ne da haka ko da fom da zan baku daga makon zuwa idan Allah kai mu zan bayar da na adadin nan da ke hannuna na wato mutum talatin da bakwai to mutum zai ba ba duk takardar da ke wuri na ye to wala ko duk takarda sai ka na biyu su wajen maki na biyu su dan kafin ma in fara maki a rigida ka ba musu sai na ware na hau daban na gama makin su na ware na usul fiqh daban na gama makin su da na zo jera ta kuma da in fitar da sakamako sai na ɗauko suna da ginin na mutum ɗaya in yi ta nemo ɗan uwa ta kaddasa anan ta usulun fikirin haɗa in aji haka ne dai ɗaya bayan ɗaya kwana uku ne ni kaɗai da mu nake mutum kowa ba ni kaɗai ne ta yin kayana duk ta ya kasu suna ni da kowa gani na ka zai rubuta cewa ya kasu takardar da ke hannu na gina ba da gowar ko takarda ɗaya bayan na gama rubuta su a jikin abin nan na ware su na yi musu wannan na zo na sake bi daya in kira kuma in duba in ga kofi in kira in ga kofi in kira in ga kai har yanzu ta kaddar karfi duk ya kasan takaddun da suke hannuna to ya kasan abin da ke nan yake nan ko takadda ɗaya ba ta yi ragowa ba sai takadda da ba ta zo jina ba ila ba ta zo jina ba ta faɗa a hanya amma dai ala hakika wannan su ne kaɗai takaddun da suke gaba ina ba ku wannan tabbacin bayan na yi wannan sannan na kira wa malam rabi'u na ke rike mu rike rike mu ina karanta suna a jikin takardun jarabawa shi kuma yana rubuta yana kallon suna a kan sai kafin rubuta tun daga jini farko har zuwa ƙarshe sannan sai na ba na ce zai buga wanda kwamfuta saboda haka wannan suna hakika mun suna da kyau babu suna ko ɗaya da ya rage babu wata takarda ko ɗaya a gida wadda ban samu ta waki ba ko wadda ba ta cikin nan ana rantsuwa akwai wata takarda da mai ita ya rubuta wanda kwata kwata ba ta iya karantuwa ba sannan ko babu sumali babu sumali abin da na yi kokari na gane kawai a can saman dai na yi kokari na gane cewa na hau yake nufi na hau ne amma billahi lazi ban da wannan na hau ba abin da za ka iya karanta sannan kuma babu sunan shi to kaga wannan ba ka da wani amfani ko an gano mai wannan jina ke kana abin da ya faru na tabbatar wannan attendance din da aka rubuta aslan na ga sunayen da ga za ku attendance ko babu takardar su a ciki to ka gani ko a wani shirin shabu ne na ga sunaye daga su a can don amma babu su a ciki
wallahi ba na ne mara
sai dai ban sai da aka yi ba wallahi ban sai da aka yi ba
amma gidi mu ta wallahi amma da mu da shi da kai
eh ga wanda ma shi da kai
a'a yanzu kuma ne da kuke yanzu da fita ku ne wani masu wannan complaint din cewa kun zura barba wata ka dauko da kai da wa kuma da wa kuma kai ma kai zura barba karfa kowa ya ji a shi ma aka ji ma haka kawai dan ya ga an samu guda biyu bisa ga tandar wallahi ni da wadannan su ne kada ka bin da ke hannu har ko ga da da wannan
eh ta ga da da a ba za a ya ba lalle bane wata ma da ta jira ba ko makaranta ba dole ba take ba dole bane kai haka ka'ida hmm ko alama takardun nan na rubuta mu shi je buga eh ban gane ba ko kana nufin ba kai tafiya ba kai jaraba ba to shi ne kaga kai ba kai ba ka da matsala yanzu a tare da mu a wurin mu ba ka da matsala matsala ka saka shi da kai kadai na baka amma wanda zai ce yayi Allah bai ga kuma jini ne yake da matsala da ni abu ne mai sauki um mu sake muku jarabawa mu kadai guda uku nan Allah rubuta mata ma rubuta sunan su ina zuwa sun biyu ne kawai da so ko ga ta wancan masu rubuta ai ba kai magana ba ɗaya ba kai magana ba a rubuta kai ba kai ne kake gina ma'aikin ba Abdullahi da muka alimi. Da uku da muka alimi.
zuwa gobe da an tafi ko za mu kula da bari a ba za ka shiga ba kai ne su sun zo amma ta tabbata ta fadi mun gama tana akwai wani bayanin akan da wannan Bala kan da ta ce za mu dan yi da
ban zuwa
akan da su da mu Allah da su ka da ta yi ko yi ha
wannan zuwa gobe ta za ku yi kusurwa ku bishi
har su ji fara duk yin murmur ne wata hana ciki على وسيلة من الأوراق
mutum ne karanta biyan sa
a a duk da ban ce muku ya tsinke ko ba tsinke ba amma dai gobe za a yi muku jaraba na'am ina zuwa me kace ai baka faɗa ba eh a ce kun kike magana ka ga sani ba duk da kun yi magana kowa muna cikin sanin ne ce ce kada kake kore ba ya za in gane kana cikin gobe ka eh a ce yi magana sosai da sosai me su ninka ba an daura ne eh Na'am. Mm. A cikin ka jaraba ba ne gaba daya. Sannan ka rubuta sunan ka duk wanda bai jaraba ba sai zai ce sai wani rubuta sunan sa. Ya bi ce kuma mun yaka. Na'am. Da kuma ta? Eh. Waɗanne guda biyar waɗanne? Waɗanne su guda ɗaya ɗaya? A'a za mu shigo da sunan da tare da yin za su ci gaba da zuwa dukkan darasi. eh in ce za ka yi alkawari da kada baka ne akan karan kanka za ka iya zuwa amma ta rabu wasu kowa da ya bayani kanka da kanshi shi kenan za mu gani insha Allah kan din da za a za a ciki fiye tabbatar da haka kamar da kuka sani idan na tashi kan din zan ba ku kowanne zan rubuta lambar sa ne da kenan don yanzu a nan gurin misali daga yau kowa ya samu lamba daga wannan sakamakon misali da na ce wahid kowa ya san wannan abdurrahman shaibu ismail kowa ya san cewa abdullahi yaqub da na ce salasa bello kowa har zuwa ƙarshe har zuwa mutum na cikon talatin da bakwai ko da ƙarin waɗanda kowanne jikin kan ɗin zan ba su zai rubuta wannan lambar wato ita ce lambar shi da idan mun wannan ba lallai bane sai mun kira sunan ba sai mun ce abdurrahman ba da mun ce wahid kowa ya san waye ismail salasa arba'a wane ne har zuwa wato saba'atun wa salatun kowa ya riga ya san wane ne ina fata an fahimta ko asbabi wa salatun kowa ya riga ya san wane ne a jikin kun dan haka zan baka wannan lambar ita ce lambar ka kuma da ita ne za mu rika mu'amala cikin wato tsarin wannan karatu ina fata an fahimta da zuwa kowa duka zuwa wannan yanzu ne za mu tattauna cewa ma iya barin wani waje ni ba ra'ayi na kan gurin yanzu wato sai na dauka cewa daga yanzu cikin zulhijja din za mu fara karatu zuwa sha'ban shekarar karatu ce guda lalle ya kasance littattafan da suke hannun mu mun gama da su zuwa wannan lokacin to kaga mun san suwa yana gama da su idan wannan littattafan za mu ci gaba da yi kaga su waɗannan an yaye su a wannan littafin kuma sai dai wani abu da sai da wani tafi sabo da za a dora musu kaga yana dora musu sabo wani da ya zo na baya shi kuma shi zai ci gaba da wanda wanda su suka riga suka wuce shi ayin da za mu dauka ce na alaikum salam yana ba a ai wanda sai dai kuma wani lokaci ne gaba bayan za mu ce yanzu duk wanda ma gani a cikin takardar jaraba ta wanda kaje ya fahimta din nan ba a lokacin da ka jaraba to daga lokacin da ka jaraba zuwa yanzu ba zai fahimta ba ina da wannan tabbaci yawwa a kwararren lokaci wallahi ban sani ba ya gane Allah an gane da shi da abin da ya gane amma dai talin limani ya shiga cikin karatun ya gane muna masa muna taya kan murna ya gane ko ko kaka ba adda ma amfanin karatu a jami'a karatun da laga zamu fitar da karatun zuwa duk karatu cikin tsarin da za a yi cikin hankali a hankali da izinin ubangiji yadda ya kamata a ce idan an sauke yana da sauke mutum da aka sauke da su an san suwaye in za a yi musu karatu muka za a yi musu inda za a yi musu karatu muka wuce a ce su je wani irin kuma su ƙara neman wani abin a sa wani kuma na kasan shi kuma wanda ya zo sabo amma da kullum muna kewaye a da'ira ɗaya na na jinka ya cikin su mutum kai eh Mm. gaskiya ne kiran suna zai tantance kiran suna zai tantance za mu yi rajista ta kiran suna wadda mai kiran suna za mu danka a hannunka da ya zo wahid isnan talata arba'a yana kallon kowa yana sama a kowane wata ne kuma zan duba in yi mara in yi sufa bijin idan wane ne wanda yake da ya zo cikakke wa wanda yake da rabin zuwa me dalilin da bai zo ba lokaci guda da magana wani mutum kare kare zuwa lokaci guda zai ja mutum kare kare zuwa shi ke nan magana ta gaba ta kare ina ga tsarin da za mu yi kenan idan zai taimaka mana don ba abin da babu tsari baya tafiya sosai alaikum salam salam yanzu dai zan gama da wannan waɗanda suke sun cancanta ɗari bisa ɗari sauran kwace kwace kuma sai mu buɗe kofofin sauraron su mu zai warda za mu yi ta'amuli da su ina da shi ne abin da zai fi na'am ko da wani mai kwancen ko korafi Ab- na'am وعليكم السلام ba za su yi ba wanda ya faɗin za ka raba ta zama ba zai iya ba dan darasin da yana ginuwa ne akan abin da aka yi na baya in mutum da fahimci ba mu ba da zai fahimtar da ba duk wanda kaje aka ba lalle babu yadda zai dafa kuma kai ma babu yadda zaka dace dole sai dai faɗi saboda cikin ababen da mutum ke rubuta za a ga cewa tambayar ma da aka rubuta musu bai fahimce ta ba yana faɗin wani abu ne daban wanda ba shi aka tambaye shi ba sannan shi wanda yake faɗa ɗin a ciki kuma yana yin kuskure kaga ba shi da asfar ba kuma a ciki kuma yake yin kuskure kamar a da mutum mazaunin kano ina za a bi idan mutum zai tafi katsina ya ce to inda za ka fita za ka tafi kano ka tafi kano sai ka ba haɗe garin su kuma a kan hanyar ka ta zuwa ka tsaye ɗin za ka samu jibiya sai ka wuce jibiya sannan ka je ka tsana to ka da farko ya faɗi da an zata ba ita bace ba sannan a kai kuma ya sake yin kuskure kuma a ciki ina jin wannan misali ne dai in kusanto maka ga kowa sai da za a tafi ka da da kano na za a yi za a yi yamma ne to kuma a kan hanya kuma sai an je ta kuma nisan nan jibiya kuma tana gaba amma shi sai sai gabar za'i kuma sai an fara zuwa jibiya a hanya sannan kuma gaba da sai ciki to kuma haka ɗan suka rubuta kaga babu yadda zaka yi da shi babu yadda zaka yi da shi ko da sun yi kokari sosai da sosai sosai da sosai tun daga shi sakamakon ya nuna wa alaikum salam Mm. shi ne yake waɗannan koke-koken za mu ji su daga baya amma dai ba yanzu ba yanzu koke-koken na waɗannan masu jarabawa ne kadai malakun sa amma bai san cewa ba zai jaraba ba ya san zai tafiya da farko yanzu dai su masu madda dai an riga mun yi magana su cewa za za a bar su ci gaba da zuwa da shirin za su zo guda biyu kuma fom da za a bayar zai nuna haka shi ne dai magana da nake magana da nake yi mutane da ke eh sai cikin ɗaya da ya ba dama shi ne maganar da muke yi tunda su ne guda biyar mutum biyar da suka ci wannan guda daidai ɗin a su kenan ban da sauran a ina muka tsaya a darasa ga shi har sauran sauran kwata wajen lokacin ya fice a kan alharfi ne za a tashi ko za mu yi ko da kaɗan ne da ya zanto dai sunan shi mun dawo karatu don mu karya lagon hutun da muka ɗauka ɗin ba in ba mu yi ba to kamar ba a dawo hutu yake بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما بقى كم بقى يجرب أو كده هم بقى سنو كان أنا شو ما بقى سويت دقيقة من كده من كده دقيقة شو آه بني سامين جرب أو بس وده بعد لكن جو بني يسوس ما يبغى وشو بند ما بند ما بند كي eh eh amma amma wannan da mun je mun duba shi amma maganar ya ce ba zai iya jaraba ba ko a magance ko a rubuce bismillah bismillah wala
بسم الله الرحمن الرحيم وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل bi Allah ya kabala ne ko
بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل Mm.
نحو هل وبل وليس من مهما وإذ ما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح مم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانا شنو درس هنا الجماعة نشدة وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم في حرفي أنا داني شنو تهنير سوى شنو أبن بايا كبر وانا أبتكين ألمومين سونا والفعل كو ألمومين فعلي shi harafi wannan kawai shine tarihin sa ko kullu ma la yaqbalu shay'an min alamat al-ismi wal fi'l fa hadha huwa al-harf wato alamar gane shi shine yi ki karbar alamomi na suna ko kuma na fi'l kamar ka ce hal da bal wa laysa minhu mahama baya daga cikin jerin harafi kalmar mahama an gane ko wa izma haka kuma kalmar izma waɗannan duk ba sa cikin harafi an gane ko bal mal masdariya walamma arrabita haka kuma ma al masdariya ba ta cikin harufa ha kuma lamma arrabita su fil asahi cikin zance mafi inganci wannan duk ajin da ne amma zai fassara mana su daidai mu gan su me yi karfi a kai لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف فذكرت أنها يعرف بأن annahu da zakartu annahu فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نهو هل وبل فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث هذا واضح a fili ta wannan maganar ta fito da abu mai fili to sai ya sake san cikin duk yayin da ya kammala magana a kai kisimi da fi'ili sai ya shiga magana cikin harafi kuma ya nuna cewa shi harafi shine abin da baya karɓar wani abu cikin alamomin suna ko fi'ili kamar hal da bal fa innahuma la yaqbalani shay'an min alamatil ism wala shay'an min alamatil af'al لا يقبلان شيئا من علامات الاسماء ولا شيئا من من علامات الافعال wato kaga da bal da hal ba ta karbar wani abu cikin alamomin suna ba za ka ce ba al hal ka sa mata alif da lam ba zai karba ba haka ba ta karban wani abu cikin alamomi wato na fi'ili an gane ku santa fa an yaku da sumaini tunda haka ne kaga ya koru kasance wasu sunaye wa an yakuna fi'ilai ne haka ya koru kasance wasu fi'ilai وتعين أن يكون حرفين هذا ما كثير استنس زما حرفين إذ ليس لنا فلا إلا ثلاثة أقسام domin a cikin kalmomi kashi uku kawai muke da su wa kadin ta fasnan idan kashi biyu suka koru to fa ta'ayyana salis na uku ya zama dole sai zai faru kenan dan aka ce abu ba suna bane ba ko fi'ili bane to dole bai zai zama har sai zai zama kenan
ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي والفعل الأمر وهو أربعة إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة
yake da yake daga cikin harfa akwai wanda an yi sabani game da shi hal huwa harfun aw ismun shi shi din harfi ne ko ismi ne nasaftu alaihi kama fa'altu fil fi'l al madi wa fil mudha wa fil amr to sai na nassanta shi wato na ambace shi karara kamar yadda na yi hakan cikin fi'l madi da kuma fi'l al amr kaga da zo yin bayanin fi'l madi ya faɗi waɗansu su ya faɗa abinda an yi sabani wajen kasancewar su fi'ili ne ko wa fi'ili ne kamar ni'ima da bisa ya kawo sabanin malamai kuma irin jayar da abin da yake gani shine daidai haka da yazo wajen fi'il amri ya faɗi waɗansu kalmomi da ake sabanin sun waɗannan fi'il amri ne su ko kuma usul fi'il amri ne kamar su hati an gane ko ya nasanta su ya kawo su ya faɗi sabanin malamai kuma ya bayyana ma huwa rajih min aqwalihi yace to kamar yadda a tan haka nayi to a nan ma a babin harafi ga waɗansu kalmomi da an yi saɓanin su su harafi ne ko ismi ne wahu arba'a ababai ne guda hudu na farko izma na biyu wa mahama na uku ma almasdariya na hudu lamma arrabita هذه الألفاظ الأربعة اختلف فيها العلماء بعضهم قال إنها حروف وبعضهم قال إنها ليست بهروب إنما هي أسماء أن يسابني أكنسو في كلي نعم. فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية فإذا قلت إذما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم مم.
وقال لمفرد وابن وابن السراج سراج ومن السراج نعم وابن السراج والفارسي إنها ظرف زمان وإن المعنى في المثال متى تقم أقم واحتجوا بأنها قبل دخول قبل دخول ما قبل دخولنا قبل دخول ما كان تسما كان تسما ولا كانت اسما نعم كانت اسما والأصل عدم التغيير مه.
وأجيب بأن التغيير قد تتحقق قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر
Wani zuwan suna yi. To, yanzu ɗauki misali kalmar izma faktalafa fihi sibawaihi wa ghairu sibawaihi da wani su cikin malamai sun yi sabani game da kalmar izma fa qala sibawaihi innaha harfun bi manzilati in shi sibawaihi yace izma ay harfi ne daidai take da in a tartiya domin a cikin larabci kakan ce izma takum aqum ma'aka izma tadkhul adkhul ma'aka izma takhruj akhruj ma'aka kuma ana huma nasa a wannan lokaci zai zanto in ta kum a kum tunda izma an sa ta a mahallin da in an ce in ma'ana ba za ta canja ba a shi kenan izma ta zama mai ta zama harafi tunda in mai take harafi abin da yake so ya ce a nan gurin akwai munawaba baina izma da kuma in Ma- kullu mawdi'in tashghaluhu in jaza an tashghaluhu izma فما دام الامر كذلك فاذ ما حرف كما ان ان حرف wannan shi ne abin da su bai yake nufi amma na in ta kuma kun wa qala al-mubarrid wa ibn sarrad al-mubarrid da ibn sarrad ke ce da wal farisi su kuma suka ce inna hadha zarfu zaman a yanzu ma din nan zarfu zaman ne wa innal ma'ana fil misal ma'ana ta cikin misali mata taqum aqum kaga mata kuma ai zarfu zaman ne yayin da duk zaka tashi lokacin da duk zaka tashi mata tadkhul adkhul ma'ak mana izma tadkhul adkhul ma'ak daidai yake da mata tadkhul adkhul ma'ak izma taqum aqum ma'ak daidai yake da mata taqum aqum ma'ak su su suka ce izma tashghalu mahalla mata wa mata zarf an gane ko to kenan tun da zarf ne kuma mata sai zama kenan ta zama zarf ma na ta zama ismi kenan ba harafi ba kun gane واحتجوا بانها قبل دخول ما كانت اسما suka kafa hujja da cewa ai ma din da ke cike daga baya aka kawo ta amma asalin kalmar ita ce ne is an gane ko suka ce kafin ma ta shigo da ma kan is din ne take a is ne ce is din suka ce is ne ce domin zarfi ne ai zarfi da haka da ma ta shigo ba ta canja ta daga kasancewarta ismi ba kun gane wal aslu adam at-taghyir asali kuma shine a kyale kalma a yadda take kana canza ta wato kalmar is a yadda take haka zar واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض وتنا لوكتين دكو كتي أنكتا لوكتين دكو كذا لوكتي يا زلمة أنت نزلت سوالي كده da kuma zarfi na cikin al'asma suka ce in din da na san kafin a kawo mata ma me take yi da saboda haka da mata da kuma baka ita canja ta daga ismi ta mai da ita da kuma suka ce li annal asali shine ne adamu taghyir asali shine kowace kalma a kyale ta a yadda suke kar a canja ta ba a canja ta sai illa ruwa ta wadda ta haka wa ujiba yace an bada amsa da cewa bi anna taghyir qad tahaqqaq ya ai canji kun ya riga ya faru قطعا جزء تبكي بدليل انها كانت للماضي domin ai iz din nan kana amfanar da fi'ili madi ne duk inda kaga an ce wazkur iz kaza to abin da ya riga ya faru wazkuru id kuntum qalilan fakassarakum kuntum madiyan qalilan fakassarakum an gane ko wa iz nataqada al-jabal fawqahum ka'annahu zulla wa iz nataqana nataqana mata al'an ko madiyan kaga in da matan tana fa'idan ta ne wato tana shiga ne cikin abin da yake madi ne bi dalilin annaha kana lil madi ai da can ta zama lil madi ne fa sarat lil mustaqbal yanzu kuma da aka sa mata ma sai aka ciro ta daga madi sai in ji tana fa'idan ta da mustaqbal abin da wannan malaman suke so su ce ko kuna cewa in da matan in da matan suna ne dan zarafi ne wanda yake madi to saboda haka kar dan kun sa mata ma ku cire ta daga suna ku ce ta zama harafi su kuma sai suka ce a'a yo ai canji kun ya riga ya samu domin in da kafin a sa mata ma tana nuna mazi yanzu bayan an sa mata ma to take nuna me mustaqbal canji ya riga ya faru sai mu canja ta gaba daya yadda ta canja daga addalala al mazi ta zama ta dalala al mustaqbal to haka kuma ta canji daga kasancewar ta ismi ta zama me harafi shine abin da suke so shi ne abin da suke suka ce da su na farko suka ce wal asal adamu tagayyur suka ce hoji ba sai suka suka ce a'a da ansa an na tagayyur ka haka canji kan ayyar ga ya faru kata an bisa ga tabbas bi dalilin an haka dal madi domin da in suna nuna madi fa farat al mustaqbal yanzu kuma suke nuna mustaqbal fa dalla ala annaha mithal ma'ana albatta sai wannan yanzu na ce an cire waccan ma'anar da kuka santa da ita ku waccan ma'anar ta da yanzu an cire ta daga cikin ta sai ibn hisham yace wa fi hadal jawabi nazarun wannan ansar akwai nazari a kanta la yahtamiluhu hadal muktasar sai dai wannan takaitaccen littafin ba zai iya daukar nauyin wannan nazarin ba balantana a tattauna a kai ma'ana dai shi ibn hisham yana tare da siboyi kan cewa iz me take harfi baya tare da su waɗannan waɗanda suka ce iz ta zama ismi shi da kawai abin da yake so ya ce amma sai bar maganar a dunkule ce wannan wurin ba zai dauki wannan maganar ba kun fahimta
wa amma mahama fa za'ama al-jumhur annaha ismun bi dalil qariqatin wa in qalaha takhfa 'ala an-nas tu'lam
kai ko mahama yanzu ka ga mun dai mu fito ga wancan wato dai izma an yi sabani akan ta wadansu sun ce harfi ce wadansu sun ce izmi wa amma mahama fa za'ama al-jumhur annaha ismun haka mahama jumhurin malamai sun tafi kan cewa ismi ne بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين سكت مهما تأتنا به وتلوكت بسوء فرعون da mutanensa suka ce da annabi Musa ma ma ta tana bihi min ayatin duk irin abin da zaka kawo mana na ayoyi ma ma ta tana bihi mahallin shahidin su shine ne bihi mahama ta'atina bihi irin abin da duk zaka zo mana da shi suka ce bihi ha damir nan ta koma zuwa ga me mahama to kaga ya nuna mahama a ce ismi ne domin damiri baya komawa irin wannan sai akan me sai akan ismi فالهاء من به آئدة عليها والضمير لا يعود إلا على الأسماء kun gane ai wa za'ama suhaili wa ibn yas'un annaha harf amma al-imam suhaili da ibn yas'un su kun suka ce harafi ce wa tadalla ala zalika bi qawli zuhair hujjatu maganan zuhair bin abi salma yace wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in kalaha takhfa ala an-nas tawlan mahama takun inda mri'in min khaliqa duk irin yadda wata dabi'a ta kasance a wurin dan adam wa in kalaha takhfa ala an-nas ko da ya yi tsammanin ita wannan dabi'ar tana boyuwa ga mutane yana boye ɗabi'ar to labi karfi da sai an gane ta in dai mutum yana da wani hali duk inda kai boye wannan halin wata rana sai an gane shi ba zai taɓa boyewa ba hali baya boyewa kun gane ko shi ne abinda suka kafa hujja suka ce a nan gurin mahama wato ta zama harafi ne ba ismi ba بين بين وتقرير الدليل وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة إثما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل إلا تكون مبتدا والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له وإذا ثبت
الله مو ألا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا ga su abin da suke so su ce. me suke nufi da wannan baiti wa ma ta kun inda mri'in min khaliqatin wa in qalaha tasfa al nas to limi ce wa taqrir dalil idan kana son ka gane dalilin nasu wanda suke kafa hujja a kansa da wannan baiti annahuma a'raba khaliqa isman litakun sun yi lairabin khaliqa a matsayin suna ne na kalmar takun wato kana din ta zama hakika kenan takun ya zama ismu wato khaliqa ya zama ismu ismu takun kenan an gane ku wa min za'ida min din nan kuma za'ida ce fa ta'ayyana hulul fi'l min ad-damir wato sai nuna yanzu fi'ilin kenan ba ya da wani damiri an gane ku wa kaunu mahama la mawdi'a laha min al-i'rab a nan gurin ya zama mahama ba ta da wani mahalli na al-i'rabi iz la yaliqu biha ha huna law kana laha mahallun illa an takuna mubtada domin ba wani abin da yake cancantar ta inda tana da mahalli na lirabi a nan gurin da sai mu ce ta zama mubtada wal ibtida'u ha huna muta'azzir a nan gurin ko babu yadda za a ce mahama ta zama mubtada ba zai yiwu ba li adam rabitin yarbitu al jumlata al waqi'ata qadaran lahu domin babu wani abin da ya kulla alaka tsakanin mubtada da khabar dinsa wa idza thabata alla mawdi'a laha min al i'rab fa an yakuna an yakuna kaunha harfan tunda kuwa babu abin da ya kulla alaka tsakaninta da jumlar da ta biyo baya ba da tana ce mahama ta zama mubtada wannan jumla ta zama kabar to kenan dole a nan gurin mahama ba yadda za a yi sai dai ta zama mai irin ta bahari nahu yana da taki bari ga abin da ke wa mahama ta kun inda mri'in min qaliqat tunda nan mahallu shahid ne wa ma ma takun inda mri'in min khaliqat abin da yake so ya nan gurin takun daga cikin kana wa aka wato ana an gane ko yana daga cikin kana ce da wanda yake yar uwar kana wa aka wato an gane ko to idan wannan takun din ta zanto haka to kenan tana buƙatar ismi ko domin kana wa aka wato ha kana din tana buƙatar ismi an gane ko sanan tana bukatar ne khabar to wannan takuntan ina ismin da yake shi ne ke wannan sabika shi ne ismin wannan min din za'ida ce an gane ko abin da zan yake wa mahama takun saliqatun inda mridin kun gane wa mahama takun saliqatun inda mridin duk yadda aka samu wata ɗabi'a a wajen wani mutum wayan kala ha ta fa alam nas dolami ko da yayi tsammanin wannan daga tana boyewa a rumta da jama'a za su gane ta kaga nan mun sale ga ya zama shine yaso me yaso mutakun sannan ne sannan ta zama me za'ida ina fata mun ta to kaga idan ka zo da iraji fa kun filin mudari nasu sadiqatun shine ismu takun marfu'un بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها من ظهورها اتجاه محلي بحركة حرف جر سائد ina fata mun fahimta ta kike nan tunda dole zo marfu'i amma annan saboda harfin za'id ya hana dole sai ya kaddara masa rufa da maka abin da yake so yake anan gurin kaga takun samiqatu to anan gurin ma'ama ta zanto kenan la mahalla laha min al-i'rab la mahalla laha min al-i'rab yake domin in har da za ta kawo mahalli na lirabi da sai mu ce mahama ta zama mubtada ta kun khaliqatun inda mri'in jumla gaba ɗaya ta zama mai khabar din mubtada yace to amma matsalar babu wani rabi tsakanin shi wannan mubtada din da khabar wanda kuma ya kamata a samu rabbi tsakanin mubtada da me da khabar idan idan babu wannan riba wata igiya da ka kulla su alaka da juna to babu yanda za a yi wannan din ya zama mubtada balantana wanda ya zama khabar din sa kasancewar bayan za ta zama mutu da shi kenan sai ta zanto la mahalli la milal irab tunda ko ba ta da mahalli milal irab kenan ta zama me ma'ana ya zama dole kenan ta zama harafi ya zama dole ta zama harafi tunda la mahalli la milal irab domin ba za a kawo ismi ya ce la mahalli la milal irab inda ismi ne kun gane ta yi mutum ne su abin da suka kafa hujja a kai wajen kasancewar mahama harafi amma waɗancan jumhur su kuma sun ce a mahama ismi ce tunda Allah ce wa mahama ta kana bihi dan ga zamiri ada ilaiha samir wa damir la yudu illa ala al-asma sai ce ne wa tahqiq
والتحقيق أن نسمة تكون مستمر مستتر من خليقة من خليقة تفسير لهما كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ومهما مبتدا والجملة والجملة خبر وأما ما المرجع kenan su jumhur sun ce a ba haka ba suka ce takun din nan wannan salikatin din ba shine ismu takun ba ismu takun din damiri ne mustafis takun hiya wa mahma takun hiya kaga hiya din ta zama to ita ce me ismu kana din to wannan salikatin din tana fassara wannan ismin ne ومهما تكون هي خليقة wato khalika ba shine ismu takun ba a'a damirin musaffar shine ismu takun khalika na mai na fasara wannan damirin ina fatan kun fahimta abin da yake so yake kenan wa taqiqa wanda ya sama takun mustafirun wa min khalikatin tafsirun lahum an gane ko kama anna min ayatin tafsirun lima lokacin da kace ma nan sak min ayatin aw nunsiha an gane ko ma nan sak min ayatin kaga min ayatin din ya zama tafsirin ne mai na ma cikin ma nan sak wa ma ma mubtada kalmar ma ma ana ita ce mubtada wal jumlatu khabarun jumla kuma gaba ɗayan ta ta kun niyya da li qawli in damrin gaba ɗaya ta zama ita ce khabar na mubtada din da'awar cewa babu rabi ba haka bane ba wato kun ga dai malamai sun yi sabani jumhur sun ce ma ma menene ismi ne amma waɗansu malamai guda biyu su kuma sun ce ma ma wato ainihin harafi ne amma dai arraji shine kaulin jumhur na'am وأما ما المصدرية فهي التي تسبق مع ما بعدها بمصدر نحو قوله تعالى واتوا ما عهدتم أي واتوا عنتكم وقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا أي يسر المرء ذهاب الليالي وقد اختلف فيها فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة المصدرية وذهب الأخفش وابن السراد إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهذا الحدث والمعنى ودوا الذي أنتموه أي لعنة الذي أنتموه ويسر المرء الذي ذهب الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي ويرد على هذا القول أنها لم يسمع أعجبني ما قمت ما قمته وما قعدته ولو صح ما ذكر لجاز ذلك لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا to sai kuma kalmar mai sai kalmar ma wadda take kira almasdariya yake fahiyya lati tusbaku ma amma ba da ha bi masdarin idan ce tusbaku wadda ake kera ta daga asabika akan ce sabika ta zahab zahabin zinarin da aka kera shi mai aikin gwal ya kera shi ya sarrafa shi ya mayar da shi ko awarwaro ko sarka asabku shine dai kera abu ko zubi ina fata an fahimta abinda ake nufi da ma'al masdar ya fi hillati tusbaku ma ma ba da hadin masdar wanda ita da abin da yake bayan ta akan kera su a mayar da su su zama masdar wato ma din da tare da abin da yake bayan ta kamar fadin Allah ta'ala waddu ma an idan kun lura da wannan ma alif wannan ma fi almasariya saboda me saboda da ma din da wannan abin da yake bayan ta kuma ne alifun dukkan su ka iya kera su zama abu ɗaya shi ne masdari wato ka sai waddu al'anas al'anas ai ce wahala anata ya ani al'anas waddu ma anitum ai waddu anata kaum ba ba haka ba waddu ma anitum sun so wahalar sun so a ce kun wahala shine waddu anata kun ma'ana dai ma da abin da ke biyo bayan ka a iya cire su da matsin a kawo masdari a wajen ko ma'ana ba ta canja ba a madadin ka ce waddo ma a nufin sai ka ce me waddo ana takum ma'ana ta canja to dukkan matsin da za ta iya bayar da wannan ita ake kira a ma almasdariya wadda a iya hada ta ita da abin da ya biyo bayan ta a kawo masdari a madadin su idan an ce masdari masdarin anaka ne nan wurin waddo anita waddo ma anittu anita ya anatu kaga anan gurin wato mazdarin anita fi'li madi ya alatu mudari shine ne al'anatu to sai ka cire gaba ɗaya jumlar ka kawo al'anat a wajen ya bada ma'anar shine ake nufi to ta zama ma me kenan almasdariya kamar yadda idan an ce an almasdariya an ita ma akwai almasdariya an almasdariya wato ita ce an din da idan ka cire ta ita da abin da yiwo bayan ta sai ka sa matsari a wajen koma na canja kamar faɗin Allah ta'ala wa an ta sumu kaga nan an bayan ka game da sumu kaga idan ka ga dama sai ka ce wa siyamukum siyamukum ba shine mazhar ba da mai sumu siyaman ko sauman wa an ta sumu khairun lakum wa saumukum khairun lakum ma'ana ta canja ma'ana ta iya ne an da abin da ya zo bayan ta suka kawo masdari a wajen ko ma'ana ta tana to sai a ce mata an almasdariya ma'ana an allati tufassaru bil masdar hiya wa ma ba'daha ma almasdariya hiya ma allati tufassaru wa tu'awwal hiya wa ma ba'daha bil masdar shine nan sai ce tusbaku wannan yaran su na malaman nahawun da dan wanda ake mata zubi na masdari a iya cire ta a kawo masdari a wajen amma malaman hawan zamanin sun ce hiya lati tufassar hiya wa ma ba'da habil mazdar ko to awwalu hiya wa ma ba'da habil mazdar shi kuma yake tusbaku hiya wa ma ba'da habil mazdar duk dai ma'ana ɗaya ce kun gane yace na qawlihi ta'ala wa duma alittu asalin sa ai wa du'ana wa qawlu sha'ir da fadin wani maki da ke cewa yasirru al-mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba kaga yasirul mar'a ma zahaban layali kaga ma zahaba din nan ita ma ma ce wadari almasariya domin zahaba ya zahabu masarin sa shine ne az-zahab kaga yasirul mar'a ne zahabul layali kaga ka ce ma zahaba sai ka kawo me zahab a wajen koma na kai bari in kawo maka wata jumla ka canza ta yasurruni an tajlisa sai ka ce me ya surru ne an ta jilisa ya surru ne an ta jilisa sai ka ce ya surru ne jubin suka ya surru ne an ta zahaba zahabu ya surru ne an ta dukul يسرني أن تخرج يسرني أن تقرأ shi ke na abin da gina jiki sai ta abin nan kuma za ka kuma za ka tsoro da sama ma'ana abin da yana da sauƙi sosai da sosai kawai ta tsibiki yake bukata ya surul mar'a ma zahaban layali وكان ذهابهن له ذهابا أي يحضر المرأة ذهابا ليالي yace amma sai boye shi awa kad ikhtulifa fiha an yi sabani game da ita ma dinnan ta wace fuska fa zahaba sai boye ila annaha harfun bi manzilati an al masdariya sai boye yace masdar ci wato ita harafi ce daidai da an al masdariya wa zahaba al akhfash wa ibn sarrat ila anna hasman bi manzilati allazi amma da asfash da ibn sarrad suka ce a'a an dinnan daidai take da allazi an gane ko waƙin alama ya wato suna ne wanda yake na abin da ba mai hankali ba wa huwa alhadathu shine hadas wal ma'ana abin nufi ne wa dullazi anittumu a bisa garayen wa a bisa garayen ibn sarrad da al-akhfash ay al-anata allazi anittumu ويسر المرأة ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي أنغانيكو ويرد على هذا القول ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته ولو صح ذلك لجاز ذلك لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا مهزوكا وأن مجانا تأسفش إيه؟
نعم بغير أكسين ويسر المرأة الذي أذهبه الليالي آه. الذهاب الذي ذهبه الليالي tafiyar da kwanaki suka yi ta shine ya burge mutum shine abin da yake nufi ba azhabahu allazi arhu ba wannan ma'anar yake nufi ba a takaice dai su wannan munakasha da ibn sarrat da al-aqsa sai kawo la mahalla al-halal al-irab wato ba ba su daga gaskiya siboyi ya fi su hujja gaskiya siboyi ya fi su hujja dan me su abin da suke cewa wato matsin nan daidai take da allazi shi kuma na cewa a matsin nan daidai take da mai an almasariya an almasariya su a ra'ayinsu tun da daidai take da allazi idan aka ce waddu ma anittum sai zanto ma'anarsa waddu allazi anittumuhu shi kuma ce a ma'anarsa waddu ana taku kaga ya fi kusa nasu sun ɗauki hanya mai nisa da yawa amma nasu ya fi kusa sannan ya sulla ma zahaban layali ai ya sulla mar'a zahabun layali su da wani yau da gobe suna burge mutum amma ko bai sani ba wa kana zahabu hunna lahu zahaba ya yi tafiyar yau da gobe ita ce tafiyar ka ita ce tafiyar ka in yau da gobe sun tsaya yadda suke kana ne da kake amma in dai har sun ci gaba da tafiya to kai ma ka tafi kwanakin da suke ragewa to kaga wannan ya fi yasrul mar'a ma zahaban layali yani yasrul mar'a zahabul layali ka fassara shi kawai da masdar ya bi amma su a ra'ayinsu ya sullur ma'a azzahabu allazi zahabahu layali tafiyar da kwanaki suka yi ta burge wa mutum kaga sun tafi nesa da yawa an gane ko da haka ce wa yardu ala hadal qawl annahu lam yusma wannan zance za a iya wa yardu ala hadal qawl abinda zai iya aukowa na tambaya akan wannan zance shine annahu lam yusma ba a jaba daga bakin larabawa cewa a ajaba ne ma kumta huwa ma ta'atahu sai sai a ce a ajaba ne kiyamaka wa qu'udaka kaga an yi tawilin sa da mai kenan masdar law saha ma zikra li zalika zalik inda a ce abinda ko ka ambata a kan ya halatta to da an ji wannan din li'anna al-asl an al-a'ida yakunu mazkuran la mahdufan domin al-a'id dole ya zanto an ambace shi ba ya zanto mahzuf ba abin da yake nufi idan da za ka ce a ajaba ni ma kumtahu wa ma qa'adtahu damirin wannan dole ya koma kan wani abu da an ambace shi a baya hu din nan ya kamata ya koma kan me wani abin da akwai shi a rubuce a baya ba abin da shafaffe ne ba kuma ka kawo damiri ya koma kan shi ba zai yi ba abin da yake so ce
وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام نافية بمنزلة لم نهو لم لما يقض ما أمر أي لم يقض ما أمر الثاني إيجابية بمنزلة إلا نهو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا أي ما أطلب ما أطلب منك إلا فعل كذا وهي في هذين القسمين حرف باتفاق yawwa ita ko lamma a cikin larabci tana da ma'anoni guda uku ma'anar ta farko ta zanto nafiya tana kore zance ne kamar kalla lamma ya kadi ma amara abin nufi lam ya kadi ma arafu amma amarahu har yanzu bai zartar da abin da aka umarce shi ba lam ya kafa kenan daidai ki lamma ya kafa tana kore zance ne bambancin ta da lam sai zanto idan an ce lam ya ati zaidun zaidu bai zo ba ta iya wa da ne bai zo ba amma yanzu ya zo ta iya wa ajiye ne bai zo ba amma yau ya zo amma idan aka ce lamma ya ati zaidun har yanzu da nake maganar nan zaidu bai zo ba da ita lamma tadullu ala نفي الكلام في الماضي إلى زمن التكلم إلى نفي وقوع الحدث في الماضي إلى زمن التكلم كان كوري فادور أبو حري زوا زمن عندما مغانا تي مغانا أنغاني كو شيسا لوكتن دا العربان كوي سكو سكو تسمي إيماني الله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ya har yanzu da ayan nan ta sauka imani bai riga shi da cikin zuciyar ku ba da saura da bai shiga ba kaga har ya zuwa lokacin yin magana shine lamma take fa'idantarwa ma'ana ta biyu ijabiya tabbatarwa wato bayan an kore abu kuma sai ta yi istisna'i bi manzilati illa daidai da illa nahu qawlihim fadamtu alayka lamma fa'alta kaza abin nufi na na ce maka har sai kai kaza ai illa fa'alta kaza har sai ka aikata kaza ai ma atlubu minka illa fi'la kaza ba abin da ke nema a wurinka sai ka aikata kaza نعم الثالث والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره ناو لما جاءني أكرمته فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيد واختلف في هذه فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب وذلك العامل إما قضينا أو جله إذ ليس معنى سواهما وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وكون العامل دله مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين ألا موضع لها من الإعراب وذلك يقتضي الحرفية والثالث تجسم أنا وأنت أن تكون راجعة لوجود شيء بوجود غيره وتتزوم mai kulla samuwar wani abu da samuwar waninsa da kaza ta samu sai kuma kaza ma ya faru ita ce rabita din kenan kaza ta faru kuma sai kuma kaza ma kuma ya faru ta zanto ita ta kulla faruwar abu da faruwar wannan sa kamar ka ce lamma ja'ani a karamtuhu yayin da ya zo wuri na sai na karrama shi kaga nan gurin al-ikram ja'a sababan lil maji lamma tahaqqaqa maji'uhu tahaqqaqa ikrami yayin da tabbas zafi ya zo ni kuma sai karrama shi ma'ana da bai zo ba da karramawar ba ta faru ba yanzu zuwan shine sanadiyar mai karramawar kaga lamma ce ta kulla wannan alaka shine ar-rabtu tun rabtu wujudi shay'in li wujudi ghairi an gane ku fa innaha rabatat wujud al-ikram bi wujud al-madi wa ikhtalafa fi hadhihi ita ma an yi sabani game da ita wannan lamma din فقال سيبويه سيبويه إنها حرف وجود الوجود abin da sai ba wujud ba cikin harfu wujudin li wujud lianna tarbutu wujud shay li wujudi ghairi wa qala al-farisi wa jama'a innaha zarfun bi ma'ana hin su kuma dan suka ce zarfi kai ita bai biyu cikin ma'anar hin wa rudda amma an musu raddi bi qawlihi ta'ala falamma qadaina alayhi al-mauta ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساتا من ساتا وذلك أنها لو كان ظرفا دومينك ودعتي لما تن ظرف سن لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النفع تدا تابقى تون عامل وند زي نسبة أبجرنتا لا تأتي لما تنم وتو موضعها موضع نسب فلا بد من وجود عامل يعمل النسب في هذا الموضع ولو تكثيرا dole a samu wani amil da zai aiki a mahallin da lambuwa suke idan an zo lirabi amma kuma babu wani malamin nahu da yake haka kun gane wa zalika al-amilu imma qadaina ko dai mu ce qadaina shine amil din aw dallahum ko ko mu ce dallahum shine amil din iblis ma'ana siwa huma domin ba mu da wani abu da zamu kaddara cewa shine amil da zai aiki a mahallin lamma wa kaunul amil qadaina musanya qadaina kuma yunto shine amil mardudun bi anna alqailina bi anna hasmun yuzumuna annaha mudafatun ila ma ilaha domin su waɗanda suka ce ismi ce to ai kaga suna iya cewa ita tun ta zama mudaf abin da ya biyo bayan ta kuma ya zama mai mudafun ilayhi to sa'ilan nan kaga babu yanda za a yi wal mudaf ilayhi la ya'malu fil mudaf mudaf ilayhi ko bu zai aiki ba cikin me mudaf wa kawn al amil dallahum idan ko muka ce dallahum din shine amil shi ma mardudun bi anna ma annasiya la ya'malu ma ba da hafi ma qablaha to kaga ma annafiya ita kuma ka'idarta takan hana dukkan abin da yake bayanta ya kowa ya aiki akan abin da yake kafinta ta zama a tsakiyar su to kaga nan gurin ma dallahun ba zai aiki ba wajen lamma kun gane ai kun gane ko to anan gurin sai zo mu wai za ba tsala an yakuna laha amilun tunda ko babu wani amil da za a samu da zai aiki a cikin ta ta ayyana Allah mawdi alaha min al-irab a nan gurin ta zama kenan ba ta da mawdu'i min al-i'rab wa zalika yaktabi al-harfiyya a nan kenan ya zama dole ta zama harfi kenan ba za ta zama ismi ba bari ka rubuta muku da wani fili na tabbatar da su ko su gane kwata kwata su fahimta
ina wani malamin da ke cewa duk da ke da na hau a wahalce ta kullu a tafiye kwakwalwarsa ta tafi bakin ta tafi yake ba haka ke kawai koyar da adab ta dariya tana morewa to duk mai koyar da adab ko kallon shi ka akan titi za a shi da social waje fuskar sa a sake amma mai koyar mai koyar da na'u saboda ta'aqid na qawaid sai dai ba cikin kunci da mazanci balan ma qadaina alayhi mota balan ma qadaina alayhi mota ko ماذا لكم ألا موت إلا دابة الأرض duk muna magana a kan mai wannan lamba da in ita harafi ce ko ita su fi boye suka ce ita mai ce harafi ce lamma dinnan harafi ce su ba su da matsala suka ce lamma harafi ce haka ne ko bari mu bude wajen kar mu abun nan fa qala sibawi na harfun li wujudin harfi ce li wujud harfu wujudin li wujudin lamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kul min safa kaga lamma anan ta arabta wujudul qada an gane ko qadayna alayhi al-mauta al-qada alayhi bil-maut lamma hasala lamma hasala hadha hasala dilala من قبل دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض wato mutuwarsa samar da wani abu ne sannan kuma ilalatu dabatul ardi ala mautihi shi ma kuma samar da wani abu ne wato mutuwarsa sai ta haifar da dabatul ardi ta yi dilala akan me akan ya mutu kaga ya zama harfu wujudin li wujudi wujida دلالة دابة الأرض على موته لما وجد القضاء عليه في الموت kaga harf wujudi ne me shi kenan mu daga mun gama da magana sai boye kaga ba wani wahala kowa ya fahimta su ko wanda muka ce lamma ismi ne to sai suka ce to ai kun zarf ce to tunda ko zarf ne shi kuma ka'idan zarf dole sai an sa ismi ne kuma sai an samu abin da bai aiki a cikin sa an gane ko dole idan ka zo ka ce shaharan kamilan a ce a yau kike nufi da shaharan kamilan ba zan yi ba da ka ce shaharan kamil ta kila amma shaharan kamilan dole a samu wani abu da ya yi aiki a cikin wannan zarfin idan to makastu fi kano shaharan kamilan ko makastu fi makkata shaharan kamilan ina fata fahimta dole wannan makastu din ita ce ta yi aiki a cikin mai shahar kamar yadda annan idan an samu lamma dole a samu mai wani fi'ilin da shine zai aiki a cikin sa yace to idan mun lura da jumlar gaba daya ba mu da abin da za mu ce shi yayi aiki a cikin lamma sai ɗaya daga cikin biyu ko dai mu ce tsakau na shi sai aiki a cikin lamma ko mu ce ban da mu sai aiki a cikin lamma yace to ku da kuke da awar lamma zarf ce kun ce tun da zarf ce ai ismi ne abin da ya biyo bayan dole da mu ba su ne ita zama mudaf abin da ya biyo bayan ya nome mudafun ilayhi
a nan gudun sai an so kadaina alaihi almauta alqada'u alaihi almaut lamma alqada'i alayhi bil maut sai zanto alqada anan gurin mudaf ne mudaf ilayhi lamma mudaf alqada mudaf ilayhi to kaga babu yanda za a yi qadaina yazo mudaf ilayhi na lamma sannan kuma zanto shi ne aiki a cikin zarafin lamma an rushe wannan ba zai yi ba ko to sai mu koma dalla sai ku ce kila ai dalla sai kai aiki dalla ala mawti lamma qada alayhi bil maut lamma qadana alayhi al maut دل على موته دابة الأرض لما قضينا عليه الموت سيدا سو دل سيتي سيتي سو أنا أقول ما أي ما ما في النافية ita ko ma annabiya ka'idar ta da abin da ya biyo bayan ta to za ta hana shi ya koma baya ya aiki akan abin da ya biyo kafin ta ina ko ta fahimta wato nan wurin dallahun ba za ta yi aiki ba kan lamma saboda mai linjudi ma النافية لأنها تمنع ما بعدها العمل فيما قبلها تشيكنا قضينا ko ba za ta yi a kan lamma ba saboda ne bana mawdu'i na mudafin ilayhi kuma lamma ya zama mudafin da ku kanku a cikin to dole kenan alhamdulillah ta zan to la mahalla alhamdu lillah to in kun ce la mahalla alhamdu lillah kuma da ma shi muke ne ma ta zama harafi ke da bai ismi ne da mahallin ne ya tunda ku ta zama la mahalla alhamdu lillah shi ke ta zama me ta zama harafi ke da wannan su sai boye su da wannan ko masu magana a madadin su boye tunda bai zamani da su ba da wannan masu magana a madadin su boye su su ka da wannan ina fata an fahimta to ku sake kallon abin sosai yace harfu wujudin la wujud wa qala al-farisi wa jama'a innaha zarfun bi ma'ana ina wa rudda bi qawlihi falamma qadana alayhi mota da wasu cewa zarfi ce saboda daidai da ma'anar ina take an yi masa raddi da faɗin Allah ta'ala kullum ma qadana alaihi mota wa zalika abinda ko sa aka yi raddi da wannan ayar to zama hujja annaha law kana zarfan da ace lamma zarfi ce lahtajar ila amilin ya'malu fi mahalliha an-nas da wannan bidiyon da lamma take lalle a samu wani amil da zai aiki a kanta dan wurin ya cancanci sabar saboda zarfi mansub ne ko ba haka ba wa zalika al-amil shi ko wannan amil in zamu nemo shi imma qadaina ko dai mu kawo qadaina aw dallahum ko mu kawo dallahum in zulmi sama ana cewa kuma dan ba mu da wani abu da zai yin aiki a wurin lammatin sai wannan guda biyu wal mudafu ilayhi la ya'malu fil mudafa sai ce me wa kaunu al-amil qadaina kasancewar qadaina shine amil din ko mardudun wannan an yi rabbi akan sa bi anna al-qa'ilina bi anna ismun domin su wanda suke rai cewa ita lamma din ismi ce yazumuna annaha mudafatun ila ma yaliha sun ce da abin ne wanda an yi idafa ta zuwa gare shi kun gane wal mudafu ilayhi la ya'malu fil mudaf to babin da al mudafu ilayhi kuma ya dawo ya aiki a cikin me mudaf wa kawn al amil dallahum ko mu ce dallahum shine yayi aiki akan bigiran lamma mardudun bi anna ma annabiya la ya'malu ma ba'da hafi ma qablaha wa idza batala an yakuna laha amilun idan ko ta rasa amili qadaina ba amilin ta bane ba dallahum ba amilin ta bane ba ta ayyana Allah mawdu'a alhamdulillah to kenan lamma ta zama la mawdu'a alhamdulillah وذلك يقتضي الحرفية wannan ko ya sa dole ta zama harfi ke majin ba na kafto yanzu sun larabci irin da irin mai zubin hijama ka ake a rikice yake shi yasa duk mai koyi na da ya koyi na a littafin ibn hisham zai iya na hau ba wani littafin na kuma da zai makara zani musamman kaga wannan wannan mai sauki da suke na cikin littafansa idan ka dauki audahul masalik wanda wani malami yace bai kamata ma a ce masa audahul masalik ba don babu wani wazo a cikin lakansa yusa wani malamin mu ahmad al-hashimi idan yazo tattara littafin ke ajiye sai ya bayani yayi yayi ce kowa da ke littafin sai ya gama bayani sai ce ta ku karanta to da an karanta sai ya gafi to amma ba haka ba ko za karanta sau goma sai gaba gane ba sai na ga wannan shine karshen abin da ya gura mu eh cewa me aha
وجميع الحروف مبنية لما فرغت من الذكر على موت الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلمات من كلماته في الإعراب.
shikenan wani abu ne mai sauki dukkan harafi na duniya mabudi ne baya zama mora kawai abin da yake so ya cikin shi ne mai ibn malik ce kullu harfin mustahiqqun lil bina dukkan harafi na duniya yana cancantar bina'i والأصل في المبنية أم مسكنة وبنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم yake dukkan mabani kuma dama asali shine zan tawa bani alal sukun amma ya zan tawa bani alal fatahi ya ya zan tawa alal kasri ya ya zan tawa kaza shine kawo misalin su ka aina haythu wasakinu ka aina amsi haythu wasakinu kam aina ya zan tawa bani alal الفتح أمس مبني على الكسر حيث مبني على الضم كم مبني كما علامة يلي والساكن كم كده رجع كم ولكن sai mu take to akan haka sai gobe insha Allah